ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan markaz mai albarka na markazul kitabi was sunna a nan maradi jamhuriyar Niger domin ziyara ta ɗan uwantaka ta musulunci da muka kawo kuma malamanmu suka ba mu damar mu ce wani abu ga 'yan uwanmu ɗaliban ilimi ba tare da dogon bayani ba kamar yadda ku gani a sanarwa abinda za mu yi daura a kansa shine zubdatul qawa'id min nazmin fara'id ma'ana sunan mukarrarkin kenan wannan mukarrarkin ya kumshi bayani akan alqawaidul fiqhiyya ne wanda sunan shi zai zai nuna maka ma'anar shi zubdatul qawaid zubda shine a kaman abinda aka huddo daga cikin abu mai yawa kaman a ce muntakhab ko kuma a ce mukhtar ko kuma a ce khulasa kenan shine ma'anar zubdatul qawaid ma'ana wasu ka'idodi tatacci wasu ka'idodi zababbi min nazmil fara'id da aka cirato su daga manzumatul fara'id al-bahiyya shi manzumatul fara'id al-bahiyya sai ne daga cikin a littattafai na fiqh manzumat na usulul fiqh ko kuma na al-qawaid al-fiqhiyya wanda suke na farko farko kuma wanda suke sun kumshi ka'idodi wanda suke masu yawa domin asalin littafin na nazmul fara'id al-bahiyya ya kunshi baiti kusan 600 kusan baiti 600 to kun ga baiti 600 abu ne mai yawa wanda karatun su yana buƙatar dogon lokaci wanda malamai sun yi masa sharhi daban-daban kuma sharhin shi ya kunshi mujalladat irin su al-Imam Ibn Uthaymeen da irin su Sheikh Walid bin Rashid As-Sa'idan sun yi musu sharhi to shi malam wanda ya yi wannan zubdakin ɗaya daga cikin malamai mu'asirun ana ce mishi a sheikh amir bin bahdat wanda har yanzu yana a raye kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban a sheikh salihu fauzan a ƙasar saudiya yake bil akhas a garin madina shi dama daga cikin sunansa ana ce masa almadani yana ɗaya daga cikin malamai wanda Allah ya ba hikima ta tsara waƙe duk wani fanni da ka sani na ilimi to Sheikh Amir bin Bahjat ya yi waƙe a cikinsa, wanda a gadai mun yi wata daura ga ɗalibai, ƙananan ɗalibai muka yi musu nazmu ahsanil akhlaq wanda wata manzuma ce da wadda ta ƙunshi bayanin ahsanul akhlaq kyawawan ɗabi'un bita. To ya yi rubuce-rubuce sosai, to a nan shine ya ga akwai ɗaliban da ba su iya harzar baiti ɗari biyar da ashirin ko kuma ce baiti kusan ɗari shida to sai ya tace wannan baitin ɗari biyar da ashirin sai ya takaita su zuwa ga baiti sittin da uku ma'ana ya tsakuro ƙa'idodi wanda suke so ne mafi mahimmanci a cikin waɗannan ƙawa'idin da aka zano a cikin baiti ɗari biyar da ashirin wanda shi asalin yake da suna alfara'idul bahiyya kamar nazum ne na al'ashbahu wa nazair na al'imamu suyuti. To, al'imamu suyuti yana da littafi dai al'ashbahu wa nazair, wanda kamar shi ne umda a wajen dai alkawa'idun fiqhiyya har yanzu ba a yi littafi ba, wanda ya kunshi kawa'idun fiqhiyya masu yawa kamar al'ashbahu wa nazair da al'imamu suyuti. Dama kusa al'imamu suyuti mutafallin ne babu wani fanni face ya yi rubutu a kansa. To, shi me yake da suna wanda ya alfara'idul bahiyya shi ma ya dogara ne da al'ashbahu wa nazair ƙa'idodin da suka zo a ciki shi ne ɗoko sai musu baiti ya yi su a waƙe a cikin baiti 520 ko kuma 600 kenan alfara'idul bahiyya kinnan wanda shine malam ya tsakuro wannan baitutukan da suke a gaban mu wanda ya wallafa shi shine Abubakar al-Ahdal rahimahullahu ta'ala shi yasa idan kuka lura a ƙasa an ta bainal qausaini da aka ce zubdatul qawaid min nazm al-fara'id da aka ce muntahabun min nazm al-fara'id al-bahiyya fi al-qawaid al-fiqhiyya li Sheikh Abi Bakar al-Ahdal rahimahullahu ta'ala intikhab wa tatmim Amir bin Muhammad fada Bahjat ana ce mishi Amir Bahjat to ba tare da bata lokaci ba in wa masu girma za mu shiga a cikin mukaddima wanda mukaddiman nan ta kunshi bayani manufar wannan waken da kuma a fa'idodi na alqawaidul fiqhiyya ga dalibin ilimi al-muqaddima a wannan me yake da suna waken yana gudana ne akan bahari na rajis wanda yake taf'ila kinsa shine mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun al-muqaddima malan yace ko ai muku irin na yara wanda ke da nishadi a waƙe in so kuma sai a komo a fasara to a waƙe ko to masha Allah malan yace al-muqaddima
بحمد ربي أبتدي نظامي مصليا على هدى الأنام وبعدها كزبدة القواعد باللفظ من منظومة الفرائد عن البهية التي للأهدل قصدت فيها ما يهم الحنبلي وربما زدت قليلا فيها ما ينفع الطالب والفاتيها قال أبو بكر عقيب التقدمة من بعد حمد الله فيما نصما وبعد فالعلم عظيم الجدوى لا سيما الفقه اساس التقوى فهو اهم سائر العلوم اذ هو للخصوص والعموم وهو فن واسع منتشر فروعه بالعبد لا تنحصر وإنما كلبات في القواعد فحفظها من أعظم الفوائد فحفظها من أعظم الفوائد
akwai nishadi ko babu wanga dama shine shine niza ta me yake da suna manzumat shi za a yi karatu a cikin nishadi kuma a kwashi fa'ida kishiyar annasar wanda shi kuma zube ne karanta kawai za a yi na malam yace al-muqaddima bihamdi rabbi abtadi nizami musalliyan ala hudal anami kawo irin wannan sai mu ƙara an yace bihamdi rabbi abtadi nizami da godiya ga ubangiji na nake fara nizami ai manzumata wannan waƙen nawa musalliyan ala hudal anami ina mai salati ga wanda yake shine shiriyar al'umma shine shiriyar halittu shine shiriyar mutane yana nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiran dai kamar yake alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'daha ka zubdatul qawaid yace bayan wannan ina amma ba'du haka zubdatul qawaid ga wasu zababbin ka'idodi ina baka ya kai ɗalibin ilimi bil lafzi min manzumatil fara'id da lafazin su ma'ana yanda suka zo a lafazin su min manzumatil fara'id a manzuma ta al fara'id a'ni ba a'ni al bahiyyah allati lil ahdali qasadtu fiha ma yahum al hanbali yace al fara'id kin nan ina nuhin al fara'id al bahiyya ta al imam al ahdal yana sunan littafin da ya kira to abiyatin nan yace qasattu fiha ma yahumul hanbali abin da ne manufar da yasa na zaɓo wannan na zaɓo abin da ya daidai da mazhaba ta Imam Hanbali ce domin al-Imam Ahmad bin Bahjas yana ɗaya daga cikin masu bin mazhaba ta Hanbaliya wanda in kuka lura mafi yawancin malaman Saudiya a cikin wannan mazhaba suke mazhaba ta Imam Ahmad bin Hanbal wadda kuma kusan ita ce mazhaba mafi kusa nake da suna ga ahlul hadis na gaba shi malam yace wa rubbama jittu qalilan fiha ma yanfa'u at-taliba wal faqiha yace mai yiwa ko kuma lokaci zuwa lokaci jittu qalilan fiha zan ƙara wasu abu ma'ana zan ƙara wasu abiyata wanda asali ba sa cikin littafin da nayi na nayi khulasa ma yanfa'u at-taliba wal faqiha abinda zan ƙara kuma dan ya amfani dalibi da faqihi akwai manci tsakanin ɗalibi da faƙihi yanzu munin ɗalibai muke irin su shek su wairu su ne fukaha ana gane da gabo wanda shi ne kenan qala abu bakr aqiba taqdima min ba'di hamdillah fi ma nasaba qala abu bakr yace abu bakr yace aqiba taqdima bayan muqaddima min ba'di hamdillah fi ma nasaba bayan yayi godiya ga Allah a game da abin da ya wake game da gawaken da ya rubuta yana nufin asalin wanda yake littafin na fara'idul bahiyya shine abubakar na abubakar al-ahad wancan wanda muka yi a baya yace wa ba'du kenan abubakar al-ahad a asalin waken sa na fara'idul bahiyya bayan yayi muqaddima sai yace wa ba'du fal ilmu azimul jadwa lasiyaman lasiyaman fiqhu asasu taqwa yace shi ilimi azimul jadwa ay azimul fa'ida ilimi abu ne mai fa'ida mai girma lasiyaman alfiqhu asasu taqwa yace musamman kuma fiqhu domin ita ce asasu taqwa ita ce asali na taqwa da yake ne da ita ce asali na taqwa domin Allah yace innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kenan yana nuna malamai su suka yi kowa tsoron Allah kuma ya kace malamai an ce fuqaha an ce faqihai yace fa huwa ahammu sa'iril ulumi if huwa lil khususi wal umumi domin shi fikihu ahammu sa'iril ulumi shine mafi muhimmancin sauran ilmin muka domin man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din if huwa lil khususi wal umumi domin shi fikihu na khusus ne da umum ma'ana ya shahi manyan malamai kuma ya shahi gama garin mutane da malamai da gama garin mutane kowa na bukatar ilimin fiqh amma misali ilimin nahwu gama garin mutane na bukatar nahwu gama garin mutane na bukatar da yake da suna sarfu ba su bukatar wannan to amma ita kuma fiqh kowa na bukata domin fiqh ita zaka san a cikin ta zaka san yadda zaka yi sallah su kuma wancan zaka san yadda zaka karanta kaza kaza da kina shi ta yake cewa iz huwa lil khususi wal umumi domin shi ilimin fikihu na awabu ne da kuma khawas awab su ne gama garin mutane khawas kuma ɗaliban ilimi ko malamai yace wa huwa fannun wasi'un muntashiru furu'uhu bil adli la tanhasu yace kuma fikihun nan fanni ne mai wadi muntashir wanda ya haɗu furu'uhu ma'ana dai su sukan sa sun yi haɗu bil'addi la tanhasu wanda a wajen kirgo ba za ka iya kididdige su ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan za ku kilga ni'imomin Allah ba za ku iya kididdige su ba mana ba za ku iya kai karshen kilgon su ba to shine yake nufi da bil'addi la tanhasu aka fikihu idan za ka ce ka tattara ta ba za ka iya hada ta gaba ɗaya ba domin fikihu ita ce asalin ilimi malamai kuma suka ce al'ilmu bahrun la sahila la yana shi ne abin da yake nufi yace wa inna ma tudbatu bil qawaidi fa hifdhuha min a'zam al fara'id yace sai dai shi fikihun nan tudbatu bil qawaidi ana dame sa da ka'idodi ana iya game sa ana iya kewaye sanin sa ta hanyar ka'idodi fahimtuha min a'zamil fawaid dan haka haddace ka'idodin fikihu shine mafi muhimmancin fa'idodi da mutum zai tarawa abinda malai yake nufi anan shine ilimin addini ilimin fikihu abu ne wanda yake bai fadi sosai wanda ba a iya kiwaye sanin sa amma sanin ka'idodi na fikihu za su iya takaita maka wannan ilimin mai faɗi domin ka'ida guda za a iya gaya maka wadda za ka iya kira su hukunce hukunce wadda za ka iya kira su matsaloli wanda suke Allah da ya san iyakarsu kamar yadda za mu gani a cikin nan a takaice dai wannan shine mukaddima wadda ta kunshi bayanin fa'ida da ilimin fikihu kasancewar ita kamar abu ne wanda yake yake maka talhishin ilimin fikihu gaba daya ƙa'idodin fikihu kamar suna maka talhishin ilimi ne gaba daya wanda kuma ya nuna muna wannan ƙa'idodin da zai gai ya cira su ne daga al-fara'idul bahiyya na imamu yake suna abubakar al-ahdal wanda kuma ƙa'idodin da ya cira su mafi yawanci su ne ƙa'idodin da mazhaba ta hambaliya suka yi na'am da ita kenan ƙa'idodin da a mazhaba su ta hambaliya ba su yi na'am da ita bai kawo ba shi yasa kana da buƙatar kenan bayan wannan karatun ka nemi ne ka nemi wani da ƙarshe zan gaya muku wasu maraji wanda za mu samu wanda za su taimaka a wajen faɗaɗa ilimin alfiqh wa usulu ko kuma qawaid al-fiqhiyya malam yace al-bab al-awwal babi na farko fil qawaid al-khams al-bahiyya game da ka'idodi guda biyar al-bahiyya ay al-wasi'a ka'idodi guda biyar masu faɗi التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية wanda gaba ɗayan matsaloli na fiƙihu a kan su suke komawa. Sai malam ya ce, Alfiƙuhu mabniyun ala qawa'idi khamsin hiya al-umuru fil maqasidi wa ba'daha al-yaqin la yuzalu بالشك فاستمع لما يقال وتجلب المشقة التيسير ثالثها فقل بها خبيرا رابعها فيما يقال الضرر يزال قولا ليس فيه غرر خاميسها العادات قل محكما فهذه الخمس جميعا محكما وإذا عرفت الخمس بالتجميل فهاك ذكرها على التفصيل فهاك ذكرها على التفصيل معنى يتي الفقه mabniyun ala qawaid ita fikihu ta ginu ne akan ka'idodi hamsin guda biyar hiya sune sai fara da ka'ida ta farko al-umuru bil maqasid al-umuru bil maqasid ma'ana al'amurra gaba daya da manufa suke kasancewa al-umuru bi maqasidiha wa ba'daha bayanta al-yaqinu la yuzalu bi shakki fastami lima yuqalu bayan ta farkon nan ta biyu ita ce al-yaqinu la yuzalu bi shakki abinda ake da yaqinin sa to shakka ba ta hutar da shi ba ta kawar da shi ana gane da ke ko fastami lima yuqalu ka saurari abinda ake faɗi zamu zo wannan kaidodin sai bayan dai za a yi za a yi bayanin su zamu fede biri daga kai har wutsiya ana gane da ke ko وتجلب المشقة التيسير ثالثها فقل بها خبيرا وتجلب المشقة التيسير قاعدة تأكو شيني المشقة تجلب التيسير سنني أنا جايو سوكي شريعة دلوك تندك شغو هلا أسي يومك سوكي ثالثها فقل بها خبيرا إذا تأكو أغاني تدكو رابعها فيما يقال الضرر يزال قولا ليس فيه غرر ta hudu daga cikin wannan ka'idodin guda biyar ita ce ake ce ma azzarru yuzalu azzarru yuzalu cuta kawar da ita ake yi ba a barin ta qaulan laysa fihi gharar wanda wannan ka'idar magana ce wadda ba ta da wani rudu a ciki qamisuha al'adatu qul muhakkama fa hadhihi al-khams jami'an muhkama nabiyar ki ita ce al'ada muhakkama al'ada muhakkama فهذه الخمس جميعا محكمة وإن غدا بيتين غباء يوسو محكمة أي يحكم بها على أي دسو إلى أنا حكمتي دسو الدين وإذ أردت الخمس بالتجميل فهاك ذكرها على التفصيل yace idan ka san tunda ka san wa'annan guda biyar in a jumlace fa haka zikraha bit tafsi ala tafsili to yanzu zan ambato maka su tare da faɗaɗa bayanin su ana gane da ke ko wannan ka'idun da malam ya zano su ake ce ma alqawaidu alkhamsul kubra alkulliyya alqawaidu alkhamsul kubra alkulliyya ka'idodi guda biyar mafi girma waɗanda suka game gaba ɗayan ilimin fiqh ana gane da kyau ko kuma waɗannan ka'idodin duk ka'idar da za a zano daga cikin ka'idodi na addini na fiqh to a cikin su ne ake huddo su shi sa ake ce musu alqawaidu alkubra To, wanda nan malam zai zano su ake ce ma alƙawa'idu aljuz'iyya, wancan alkulliya wannan aljuz'iyya, wasu kuma suna ce alƙawa'idu asliya wanda za a kira su kuma alƙawa'idu far'iyya. Kinan nan an gaya mana ne alƙawa'idu al'asliya ko alkulliya. Yanzu kowace ƙa'ida kulliya sai a ɗauko ta a yi bayaninta da wasu ƙa'idodi da suka shahe ta. Ana gani da ko kenan kowace ƙa'ida sai a yi mata babinta mai zaman kanshi. Na'am. القائدة الأولى قائدة تفرق الأمور بمقاصدها الأمور بمقاصدها الأمر دمن غرس أكي لغادة كنا الأمر سنة غدانا ني أكم منها نعم ذكر أنت كنا نبالع الأصل في الأمور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث للوالد أي إنما الأعمال بالنيات وهو مروي عن الثقات ثم كلام العلماء في النية من أوجه كالشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل فهاك فيها القول من غير خلل مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة مما يكون شبهها في العادة كما تميز بعضها من بعض في رتب كالغسل والتواضي ووقتها لأول العبادة قران أو قبيل لا زيادة أما محلها فقلب الناوي ومنع التناقض الحجاوي ومنع التناقض الحجاوي وخصصت من لفظه العموم وعممت خصوصه المعلوم واعتبر الأغراب في الأيمان وفي العقود اعتبر المعاني كذاك لا توادون نية فهذه القواعد المرعية فهذه القواعد المرعية مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل القاعدة الأولى قاعدة تفرق الأمور بمقاصدها بيان تكنا ما لا يتي الأصل في الأمور بالمقاصد ما جاء في نفس الحديث الوارد يتي أتلي أتكن الأمر مرهر سؤكي كله ما جاء في نفس الحديث الوارد كما يندي أتكن نفس حديث وانديكي me yake da suna babu me ake cewa hadisi hadisi wanda yake alwarid ya hoto daga malumai shine alwarid kana iya ki cigaba ai innamal a'malu binniyati yace hadisin da yake cewa shine innamal a'malu binniyati wa huwa marwiyun an thiqat shi wannan hadisin an rawaito sa daga athiqat ma'ana hadisi ne wanda yake baya da tantama daga ga malaman hadisi wa hadisi ne sahihi tamkar rana lokacin azhar malam yace kuma kalamul ulama fil niyya min awjihin kashafi wal kayfiyya sannan maganar malumai game da niyya min awjihin ta fuskoki daban-daban ne idan malumai suna magana akan niyya to akwai fuskoki wanda ake lura daga da niyya kasharfi kaman sharadi wal kayfiyya da yanda ake yin niyyar والوقت da lokaci wal maqsudi da manuha min hataniyar wal mahal da kuma wurin niyyar fa haka fi hal qawla min ghairi khalal to ka karbi magana game da wa'annan abubuwan wa'annan fuskokin na niyya min ghairi khalal ba tare da wannan kasu ba anan malam zai gani wasu ka'idodi ne da suka da suke fitowa karkashin alqa'idatu ƙa'ida ta al'umuru mai makasiriya yana da kyau masu alƙalami su rika rubutawa don ƙa'idodin in aka gani su a nasar sun yi sauƙin haddacewa fiye da kuma sun yi saurin fahimta fiye da a gaye su a nazum shi yasa in muka gai ƙa'ida da nazum to za mu gayi ta da nasar shi kuma nasar kin ba a cikin nan yake ba kenan yana da kyau a kokari a rubuta al-imamu shafi yake cewa al-ilmu saydun والكتابة قيد قيد سيولك بالحبال الموثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة kenan abu kai da zamu rika bai a ciki sai a rika rubuta su dan saboda kada fa'idar ta ta kubuce malam yace maqsudu har tamyiz lil ibada manhur niyya shine tararrabe ibada mimma yakunu shibha fil 'ada na daga cikin na daga cikin ibadun da suke kama da al'ada wannan ishara ne zuwa ga ka'ida ta an-niyyatu tumayyizu al-'adati 'an al-ibadat an-niyyatu tumayyizu al-'adati 'an al-ibadat niyya tana raba ibada da al'ada kun san su ka'idodi ba su ba su ganuwa sai an kawo misali niyya tana raba ibada da al'ada misali mutum ne ya zo bakin famfo ya yi ƙura sai ya wanke duk inda ake wankewa a wajen arwalla har da baki duka ya kurkure shi kuma wannan mutumin ya zo ne zai shiga masallaci sai ya yi irin aikin da wancan ya yi daga cikinsu wanne ne aikin sai ke ibada wanda ya yi zai shiga masallaci ko me ya bambanta aikinsu niyya shi wancan yayi ne don ya shiga masallaci ya sallah shi kuma wancan yayi ne don yayi ne don yayi ƙura ana gane da kyau ko haka misali wanka mutum biyu za su shiga ban daki kowanne yayi wanka wannan a ce nashi ibada ne wannan kuma ba ibada bane dan me shi wannan yayi ne da niyyar wanka na janaba misali shi kuma wannan yayi da niyyar wanka na me na tsafta shine ma'ana an-niyyatu tumayyizu al-'adati anil ibadat niyya tana bambanta me yake da suna ibada da al'ada shine maqsudu har tamyizu lil ibada mimma yakunu shibha fil 'ada daga cikin manufar niyya ta bambanta ibadar da take kama da al'ada akwai wani misali da za a iya bada hmm akwai wani misali da za a iya bada bayan wannan mun bada misalin arwalla da wanka ku ba misali ibadar da take kama da al'ada na na na jazakumullahu khairan na'am a misali ya hoto hili yace misali wannan zai tashi tun da asuba har magriba bai ci komi ba ana gane da kyau ko wannan shi ma ya tashi tun da asuba har magriba bai ci komi ba a ce wannan ya ina da ni yunwa banza wannan kuma a ce ya ina da yunwa lada me ya bambanta wannan niyya shi wannan yayi niyyan azumi yayi shi kuma wannan yayi niyyan musa akwai abin da turawa suke ce ma regime an gane da kyau ko yanzu yan bariki suna yin azumi kawai don rejim in ba a yi sharan masallaci ba a yi ta kasuwa ya ake ce ma rejim shine mutum ya yi ini guda bai ci abinci ba don akwai turawa akwai likitocin da suke ba da shawarar haka su ce ma ya kamata a ce a cikin sati akwai su kwanaki da baka cin abinci ana gane da kyau ko in kana so ka rage taiba ana ana gane da kyau ko ko kuma in kana so ka ka rage ma kanka matsalan diabetes da abin da ya kamata haka wannan shi ne kenan anniyatu tumayyizu al'adati an al'ibadat akwai wani misali shine akwai wani onkulkinmu wani kanan ma'aifiyanmu likita ne yana aiki tare da turawa medicine san frontier yanzu haka ma yana tuki yana kasashen waje wajen aiki yace lokacin da suka yi aiki da su a nan Niger lokacin azumi akwai turawan da suna yin azumi tare da su ana gane da kyau ko su suna azumi idan saboda ibada su kuma suna azumi idan saboda me dan saboda rejim dan saboda rejim to wannan shine kenan na gaba shi malam yace kama tamizu ba'daha min ba'di fi rutabin kal ghusl wat tawaddi wat tawaddi kama tamizu ba'daha min ba'di kamar yanda niyya daga cikin manufarta rarrabe ibada sashi sashinta akan sashi fi rutabin a wajen matsayi kal ghusli wat tawaddi kawan misalin wanka da arwalla yanda ka'idar take shine an-niyyatu tumayyizu al-ibadati ba'daha an ba'dhi an-niyyatu tumayyizu al-ibadati ba'daha an ba'dhi niyya tana bambanta ibada sai ma ne ce kawan misalin wanka da arwalla mutum biyu ne za su so su yi wanka ana gane da ke ku amma shi wannan yayi da niyyan wankan juma'a wannan kuma yayi da niyyan wankan janaba kinan niyya ta ne aikin iri ɗaya ne amma niyya ta ne ta bambanta haka arwalla wannan zai yi arwalla ne dan saboda zai ɗauki alkur'ani ko kuma wannan shi kuma zai arwalla ne dan saboda yayi yayi sallah shine wannan kinan an-niyyatu tumayyizu al-ibadati ba'daha an ba'd kamar yadda za a zo azumi wannan shi yana azumin ramko wannan shi kuma yana azumin sita shawwal kinan niyya ta ne ta bambanta ibadar sai malam yace wa waqtuha li awwalil ibada qarana aw qubaylu la ziyada yace wa waqtuha shi kuma lokacin niyya li awwalil ibada ana yin shi ne a farkon ibada qarana aw qubaylu tare imma ayi su tare za a yi aikin lokacin da za a yi aikin a yi niyyar auko bayyano ko kuma kusa da za a yi aikin laziya da ba a ƙarawa kenan ita niyya ɗaya cikin biyu ne in ma a yi ta kamin aikin ko kuma a yi ta mi tare da aikin kenan ba a niyya tsakiyar mi aiki ba a niyya bayan an mi an ƙare aiki shine malamai suke cewa an-niyyatu yutlabu fiha al-jazmu la taraddud ita niyya ana son tabbaci a gare ta ba a son ka rika tangal tangal ana gane da kyau ko misali na za mu zo nan me kake ci na maka na ba ana gane da kyau ko za mu zo nan insha Allah haka zama mai sauri kamar ango da amarya ka san ango yanki amarya na daki to shi Allah Allah ɗaya yake abokai su waɗi ko to da ka kasance haka ya ina ji baiti na gaba ma akan shi anniyatu yutlabu fiha al-jazm la taraddud misalin wannan niyyar shine misalin wannan ka'idar shine kai ne ka dauki azumi kawai da rana ka ji zahi sai ka ce ta ni azumin gaba na aje shi kai ni kai ni yammi aje azumi kuma can an zuma ka ga ba sarki sai Allah ka ce kai ma ni wucewa zan yi a ƙarya kake yi shi ke na azumin ya ya ware domin niyyar ta samu me ta samu shakka shi yasa malamin suke cewa malaman fiƙo suke cewa man nawal iftara afsara man nawal iftara afsara da mutum yayi niyyar ya aje azumi to azumin ya aje kai shi kenan ana gane ke ku shine ma'ana an-niyyatu yutlabu fiha al-jazm la taraddud misali ka zo ka fara wata sallah da niyyar sallah ce ta kaza sai kuma ka ce a na canza niyya shikenan sallah sai dai ka sake ta kenan niyya ba a wasa da ita domin niyya ita ce min akadi ashurut shi ma yace amma mahalluha fa qalbun nawi wa mana'at talaffuz al hajjaji yace amma mahalluha amma wurin niyyar fa qalbun nawi to a cikin zuciyar mai niyya take wa mana'at talaffuz al hajjaji al imam al hajjaji ɗaya daga cikin manyan manyan malaman fiqh mana'at talaffuz ya hana mutum ya ya gai niyya ba shi ya hana ba mafi yawan malamai sun hana ana gani da kirku domin ka'ida suka ce anniyatu min a'malil qulubi lil lisan ita ma ka'ida ce da ake huduwa daga cikin ka'idodi anniyatu min a'malil qulubi lil lisan kusan shine ma'anan ma wannan baiti ce kenan niyya aiki ne na zuciya ba dami ba ba da harshe ba ana gane da kyau ko dai kenan dan haka ga amsar ka an-niyyatu min a'malil qulubi lil lisan ba a ga niyya nawaitu salatu nawaitu salata kaza ba a yi haka malamai suke cewa in ma akwai ibadar da ake jin niyyar sai ita ce haji da umara ko shi suka ce asali wannan ba niyya ba ce shine lokacin da mutum yi ihlali zai ce nawaitu zai ce labbaik allahumma hajja ko labbaik allahumma umratan ko labbaik allahumma hajjan wa umratan ana gani da ke ko wannan shine kenan ina niyya aiki ne na zuciya ina kaga in ka san wannan ka'idar da ka karanta qawaidi za ka yi aiki da abin da ya kawo na bayanin yadda ake niyya nawaitu salatal nawaitu salatal salatal fajri iktida'an aka ana gane ni na mamanta da mun yi mun yi shiga gida gida muna koya masu yi wannan ga yanda ake ga yanda ake niyya ta sallar azhar ga yanda ake niyya ta sallar magriba to wannan duka bid'a ne niyya ba a furta ta ina niyya min a'malil qulubi lil lisan وخصصت من لفظه العموم وعممت خصوصه المعلومة وخصصت من لفظه العمومة كما نية أنا ميكي دسونا تخصيص لفظ اللي يكي عام أنا قال لك يكو أنا كيف أنكي أبن اللي يكي أظاهرين شيء عام وعمت وعممت خصوصه المعلومة كما أنا جمي أبن ظاهرين شيء khas ne yanda ka'ida take shine an-niyyatu tukhassisu al-'am wa tu'ammimu al-khas an-niyyatu tukhassisu al-'am wa tu'ammimu al-khas bil misal yattadih al-maqal mutunni kai ne ka ba kananta sako kace yi ya kai wa ma'aifiyarka yace mata nata ne yanzu da yazo sai isko ma'aifiyar tashi ma'aifiyar taka a cikin ‘yan uwanta, mana abokan zamanta a ce su hudu ne a cikin gidan matan auren. Yana zuwa sai ya bata wannan leda, ya ce, Mamma, wannan aka ce naku ne, wane ya ce in kawo naku ne, yanzu a zahiri in ya ce naku ne, ya ƙumshi suwa, su duka, amma shi niyyar shi ne ne, yawwa na ita ce ita ma'aihiyar. Shi ne ma'ana, shi ne ma'ana anniyarsu تعمم تخصص العام وتعمم الخاص kun ga yanzu a wannan ta'mimul khas ne sai kuma takhsisul am a cikin wannan misalin takhsisul am domin lafazin ne yake nuna ba am ko amma kuma niyyar ne take nuna ba khas shi yaluhi na wannan ma'aikin shi ce ba tare da sauran ba yana shine ma'anar nake suna anni tu'ammimul khas وتخصص العام نعم ما يتي واعتبر الأغراض في الأيمان وفي العقود اعتبر المعاني يتي واعتبر الأغراض في الأيمان كالورا دا من هو أوجر رنسوا وفي العقود اعتبر المعاني شيكما أوجر سيد سيروه ko kuma wata yarjejeniya aka ce al'uqud duk abin da ya shahi yarjejeniya tsakanin mutum biyu aure yana shiga duka cikin al'uqud kenan shine wa fil uqud ya'tabirin ma'ani shi kuma a wajen uqud ka lura da ma'anan abin wannan yanda ka'ida take shine al-ibratu fil uqud wal ayman bil maqasid wal ma'ani la bi mujarrad al-lafz al-ibratu fil uqud wal ayman bil maqasid wal ma'ani la bi mujarrad al-lafz a wajen rantsuwa da yarjejeniya ta kasuwanci ba lafazin ake kallo ba manuwar ake kallo ana gane da kyau misali mutum ne yace na halasta maka iyaka jawwaztu kabnati na halasta maka iyaka yanzu a lafazin me ake nufi ya halasta mishi da ita yaje ya ne yaje abin da yake so da ita ko amma a ma'ana me yake ni da haka ya bashi ta a matsayin mata ana gane da ke ko kenan ba a kallon lafazin me ake kallo ma'anar ma'anar ake kallo shine ma'anan al-ibratu fil fil aymani wal uqudi bil maqasid wal ma'ani la bil lafz Idan a wajen yarjejeniya ta eh, me yake da suna wajen yarjejeniya ko wajen rantsuwa ma'ana ake kallo ba me ba ba abin ba. haka wajen rantsuwa misali mutum ne ya zo wajenka sai ya ce wane Allah ka bani jika goma sai ka ce wani ba ni da jika goma da zan baka kuma a cikin aljihunka misali akwai jika ɗari ya ce ba ni da jika goma da zan baka wannan dubara ce ba ana gani da ke ku wannan a abin ga shi malamai suke ce ma al-ma'arib har waito daga cikin aqwalikin Umar yake cewa wa inna fil ma'arib la manzuhatun 'an al-kadhib idan ka iya al-ma'arib to zai taimaka maka wajen ka nisanci yin ƙarya yanzu in yace in kace ba ni da jikka goma na zan baka kenan ba kana nufin baka da ni ba baka da jikka goma a'a wanda zaka bashi ce baka da wanda shine al-ma'arif ka gani baka yi ni ba baka yi ƙarya ba to mu je a babin rantsuwa shi ce rantse baka da jikka goma na zaka bani shi ka ce na rantse ban da jikka goma na zan baka kai ne manufarka a'a kai ba za ka bashi ba to wannan rantsuwar ba za ka yi ba za ka yi kafara ba ka da lahi a kanta ana gane kyau ba kenan ba yaminu ga musu ba ce wanda shi ne kenan na kenan kun ga niyya tana da muhimmanci kuma mutum ya kasance mai dubara abu ne mai mai muhimmanci sosai na malam yace na al-ibratu fil uqud wal aymani bil maqasid wal ma'ani la bil lafzi لا باللفظ نعم بالمقاصد والمعاني لا باللفظ ko kuma la bi mujarradin lafz biyan da kasa duka duka dai ma'anar su guda na'am malam yace kazaka la thawaba duna duna niyya fa hadhihi alqawa'id almad'iyya yace kazaka hakan ga kuma la thawaba duna niyya babu sakamako in ba da niyya ba فهذه القواعد المرئية وإن سوني قائدو دي وانا أكي كلا دسو وانا قائد ربما من جرمة من سنة الأمور بمقاصدها وانا كذاك لا ثواب دون نية قائد شني لا ثواب إلا بالنية لا ثواب إلا بالنية بذاك سبا سام لا دابا سيد نية أنا قاندي تقول شني لا ثواب إلا بالنية kuma har yanzu yana daga cikin ka'idodi na wannan ka'idar kin al'um shine anniyatu ablaghu min al'amal anniyatu ablaghu min al'amal niyya ta yi aiki muhimmanci domin kakan iya kai aiki baka samu lada ba amma kai niyyar baka yi aikin ba kuma ka samu lada ba su kwana gani kyau ba domin in mutum yi niyyar yin abu bai yi shi ba ma'azur ne shi kuma ka'ida suke cewa ma'azur ma'jur ma'azur da ainun al'uzur ma'jur al'ajir kenan za a bashi lada wanda uzuri ya hana masa yin wani abu da yayi niyyayi na ibada ma'jur to za a ba sa ne za a ba sa ne ba a ba sa lada babban dalili akan wannan ka'ida wanda mun shage shi ne wata rana an dawo daga Madina ana gane da kyau ko an dawo daga yakin Tabuk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tinkaro Madina فيك إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مصيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر أمدينة أقول وسمى زاجي وندا suna can gida amma duk wata lada da za ku samu su ma za su samu sai sahabbai suka mutu ce wa hum bil madinati ya rasulullah suna a can madina suna zaman su mun kuma muna ta muna shan wahala amma muna samun lada tare sai manzo Allah yace na'am wa hum bil madina habasahum al uzru eh suna a madina uzuri ne ya hana su su zo anan malamai suka kira to wannan kaidar ma'zur ma'jur ana ganin da ke ku yanzu haka na tabbata da akwai wanda su ma suna musharaka da nujal lada a wannan karatu domin akwai wanda sun yi burin a ce an yi wannan karatu tare da su akwai misalin malam kuzaima ko malam kuzaima yana yana Nigeria jiya kira ne ke cewa malam na zo a ce karatun nan an yi da shi to amma zan yi kokari gobe yanzu to kun gani yayi niyya amma me ya hana mishi uzuri ma'jur ana gani da ke ko na
ina a takaice ne uwa masu girma mu yi kokarin gyara niyoyinmu niyya ita ce mafi muhimmanci abu a cikin aiki da niyya ta lalace to komai ya lalace shi yasa a jiya a gama garin muka yi huduba takin hudubar tamu akhta'un nasi fi talab al-ilmi wata silsila ce ke gare mu ta hudubobi akhta'un nasi akhta'un nasi to kuskure na farko da muka fara kawo shine fasadun niyya lalacewar niyya shine mafi girman kuskuren ɗalibin ilimi zai yi da ya kasance neman ilimin ka ba da niyya mai kyau kake ba to shikenan ka ba ta komai na Allah ka ba mu ikon gyara niyoyin mu eh yana daga cikin ka'idoji wanda nan malam bai kawo ba akwai ka'ida ta al-ibratu bi umumi al-qasd la bi khusus an-nutq al-ibratu bi umumi al-qasd la bi khusus an-nutq kun ga tayi kama da waccan ka'idar ko al-ibratu bi umumi al-lafz la bi khusus sabab ko yawwa to ba dai ba suke ita al-ibratu bi umumi al-qasd la bi khususi as-sabab abinda ake lura shine manufa ba ni ba ba lafazi ba haka kuma suke cewa al-ibratu bima yaqumu fil qalbi idha akhta al-lisan al-ibratu bima yaqumu fil qalbi idha akhta al-lisan idan halshi ya kuskure to abinda a cikin zuciya shi ake bi shi ake aiki da shi mutum zai iya faɗin kalma wadda take kafurci ce amma kuma bai kafurta ba dan me dan saboda shi ba niyyarsa ba ne ba niyyarsa ba abin da lafazin ya ƙunsa sai mu zo ka'ida ta biyu ko القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك يقيني شكا باتا كور دشي تو يزو سي أبين شاك أتاكو
ولاحقت قاعدة اليقين قواعد سبع فخذ تبيني من ذلك الأصل كما استبانا بقاء ما كان على ما كان والأصل فيما أصل الأئمة براءة الذمات يا ذا الهمة براءة الذمات يا ذا الهمة كذاك مما قعد الأصل العدم أي في صفات عارضات القدم والأصل في الحديث أن يقدر بأقرب الزمان فيما قرر والأصل في الأشباه والأصل في الأشياء الجواز إلا إن كان للحضر ضليل دلا إن كان للحضر دليل دلا والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم رعاك الله ما يمل فافهم رعاك الله ما يمل وذان من منظومة السعدي زدتوهما بلفظه الندى قالوا لا قالوا ولا عبرة بالظن متى خطأوه خطأوه خطأوه بلاك وقتي يا فتى خطأوه خطأوه بلاك وقتي يا فتى مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل معنى يأتي ولحقت قاعدة اليقين قواعد سبع فخذ تبيين يأتي كما قاعدة اليقين لا يزول بالشك تنا هو شيء ولحقت قاعدة اليقين قاعدة اليقين لا يزول بالشك تنا هو قواعد سبع قاعدة guda bakwai fa khudh tabiyini ka karbi bayani na min zalika al-asl kama tabana baqa'u ma kana ala ma kana daga cikin wannan ka'idodin al-asl kama tabana asali kamar yanda ya bayyana baqa'u ma kana ala ma kana wanzuwar zaman abin da ya kasance akan yanda yake ma'ana abu ya tabbata akan asalin yanda yake yanda ka'ida take shine al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana shine ka'ida ta nas al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana asali shine komi yana a yanda yake ma'anar wannan ka'idar shine muhimmancin ta shine a duk lokacin da kai shakka game da wani abu wai shin ya canza ko yana yanda yake to sai ka tsaya akan asali al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana misali kai ne ka aje ruwa dan da asuba kai arwalla yanzu da ka tashi da asuba sai kai kamar ruwan nan sun dan canza sai ka fara shakka shin wani abu ne ya zuba a cikin ruwan nan ko kakare wai shi ruwan nan sun lalace ko ba su lalace ba shakka ne yanzu kake yi ko yaqini dai kaga aje su ne lahiya lau to sai kai wurgi kai wurgi da shakka kai amfani al yaqinu la yazulu bi shakki al aslu baqa'u ma kana ala ma kana ana gane da ku wannan ka'ida in kana aiki da ita shakka ba za ta yi tasiri akan ka ba domin idan shakka ta aure mutum to ya shiga cikin masiha wannan shine kenan kenan dai al aslu baqa'u ma kana ala ma kana akwai misalai da yawa na wannan ka'ida misali kuma kai ne kake tafiya a bisa kan hanya sai wasu ruwa suka zubo maka ga jiki daga gidan mutane sai ka fara shakkar kai wannan ruwan najasa ce ko ba najasa ba ce ana gane da kyau ku al-yaqinu la yazulu bi shakk al-aslu baqa'u ma kana alama je akan cewa ba najasa bane je kai ibadarka sai in ka ji wani dan wari wari ko ko dan zari zari domin ba kowane irin wari bane najasa wannan shine kenan sai malam yace wal aslu fi wal aslu fi ma asala al a'imma bara'atu dhimmati ya zal himma wal aslu fi ma asala al a'imma kuma asali game da abinda malamai suka asala bara'atu dhimmati bara'atu dhimmati barrantar mutum daga laihi ya zal himma ya kai ma'aboci himma wannan ka'idar take shine al-aslu bara'atu dhimma asali shine bara'atu dhimma me ake cewa az-zimma shine me yake da suna rayuwar mutum gaba ɗayanta asali bai yi ba asali shine baka yi ba bil misali yatadhi al-maqal mutum ne ya ce wane ya zage shi ana gani da kyau ko ko kuma wane ya yi mishi sata yanzu idan aka zo a wajen alkali shi yanzu alkali wanda aka ce ya yi sata ba shi ba ne abin kallonsa waye abin kallonsa wanda ya ce an mishi sata domin al'asul bara'atu zimma asali shi ne mutum bai yi laifi ba ina in kace mutum ya yi laifi kai za ka kawo me kai za ka kawo hujja shi ne al'aslu bara'atu zimma ko kuma kai ne ka fara shakka wai shin da da na ɗauki bashin wane na biya shi ko ban biya shi ba ana gane da kyau ko shi ma wannan ka'ida tana shiga al-aslu bara'atu dhimma asali dai shine kai ka dauki bashi ana gane da kyau ko idan biyan nashi shine kake shakka idan asali dai baka yi ba shine al-aslu bara'atu dhimma ma'ana dai duk wani laifi da za a dora ma wani to asali shi dai ne mutum bai yi ba idan an zo wajen shari'a shi wanda yake kawo ƙarar shi zai ne shi zai kawo dalili shi zai kawo dalili na shi ne al'aslu bara'atu azimma wannan ka'idar kuma tana shiga a babubuka masu yawa babubuka na zargi babubuka na swata babubuka na ibada babubuka na suna da yawa sosai ina a kodin shi mutum ya tsaya akan asalin shi domin ka'ida suke cewa al'aslu baka'u ala al'asli hatta yari da nafi asali shi ne kodin shi ka tsaya akan asali duk ka'idar da kaji ana cewa al'aslu kaza al'aslu kaza to manufarta shine da an samu matsala ko a tsaya akan me a tsaya akan asali shine al'aslu baka'u ala al'asli ila an yarida an-naqid asali shine a tsaya akan asali shi an samu dalilin da ya tiratar daga asali asali wane bai yi laifi ba kenan in kace yayi laifi kenan kai zaka kawo ne kai zaka kawo hujja malam yace كذاك مما قعد الأصل العدم أي في صفات العارضات للقدم yace haka kuma mimma qa'adu yana daga cikin ka'idar da malamai suka hudo a ƙarshen wannan ka'ida ta al'um al-asl al-adam asali shine babu ay fi sifatil alidat ay a cikin sifofi wanda suke bijirowa lal qidam ba sifofin da suke a kodin shi suna nan ba wannan ka'idar shine al-asl al-adam al'aslu al'adam asali shine babu ana gan da kyau asali shine babu wannan ka'idar kusan ita da waccan kusan kusan kusan ɗai suke sai da ita wannan ta shafi sufofi ne ita kuma waccan tana shiga ta shafi hatta rayuwar mutum ne to misali na wannan ka'idar shine a al'aslu al'adam asali shine rishi kayi arwalla ana gane da kyau ku yanzu ko kuma ka zo za ka yi sallah sai ka fara shakka kai na yi arwalla ko ban yi arwalla ba ma huwa al'asu a yawwa al'asu adam rudu ko asali shine mutum bai da arwalla ko kowa da arwalla shi ake aihuwa shi ha ha wannan shine kenan idan kana shakka ka yi arwallah ko ba ka yi ba sai ka tuna al'asulul adam asali shi dai ne babu kenan ban yi arwallah ba ko kuma ka fara shakka kai na yi sallah kaza ko ban yi ba ina al'asulu al'adam asali dai shi ne mutum bai yi ba asali shi ne rishi kenan dai ba ka yi ba ko kuma kana shakka wai shi azumin nan da ake biyata na ramka shi ko ba ramka shi ba al'aslu al'adam ana gane da ke ku yana wannan ka'idar ka ga in ka gane ta to duk wani abu da za ka yi shakka na kayi ko ba ka yi ba sai ka je akan me akan ba ka yi ba ana gane da ke ku wallahu ta'ala a'lam na jazakumullahu khair wannan magana tana da muhimmanci mutum ne shakar arwallar shi ta kare arwallar shi ta kare ko ba ta kare ba na'am al-yaqinu la yazulu bi shakki kana da yaqinin kai arwallah yanzu ne kake shakka ta kare ko ba ta kare ba al-yaqinu la yazulu bi shakki kenan ka sai akan bata mi ba bata kare ba ana kare da kyau ko wannan misali naka jazakumullahu khair yana yana da muhimmanci sosai dan shine misalin da ya hiddu wannan ka'idar hili al-yaqinu la yazulu bi shakki أنت متيقن بأنك توضأت لكنك تشك هل بطلت الوضوء أم لم تبطل هل بطل الوضوء أم لم أم لم يبطل kana da tabbacin kaya a rawalla yanzu ne kake shakka kaya a rawallan ko baka yi ba al yaqinu la yazulu bi shakki ana gani da kyau ko wannan shi ne kenan na'am malam yace والأصل في الأشياء الجواز إلا إن كان للحظر دليل دل أعظم والأصل في الحادث أن يقدر بأقرب الزمان فيما قدر والأصل في الحادث أصلي أشكين أبن بزي أبوه أن أن يقدر شيني أقدر شي بأقرب الزمان دلوك كما في كسنشي فيما قدر جمد أبن دمالما شكه كنتا yanda ka'idar take shine al-aslu idafatu al-hadith ila aqrabi awqatihi al-aslu idafatu al-hadith ila aqrabi awqatihi asali shine abinda ya faru a jingina shi zuwa ga abinda yake mafi muhimmanci bil misali yatadhi al-maqal kai ne bayan sallar asuba ka koma kwana yanzu dai kana kwana aka yi kiran sallar asuba ka tashi ka yi ne ka yi sallar asuba yanzu bayan ka yi sallar asuba sai ka koma kwana yanzu bayan ka tashi kwanan na biyu na bayan sallar asuba sai ka ga alamar maniyi ga tufafinka ana gane da kyau ko ka san ku ba shi kan shi ba ko ana gane da kyau ko da walakin goro aniya to yanzu yanzu yanzu ne zaka shiga shakka yaushe ne maniyin ya zuba kwana na kamin sallar asuba ko kwana na me na bayan sallar asuba to in kun gane wannan ka'ida za ku walwale mas'ala al-aslu idafatu al-hadithi ila aqrabi awqatihi wanne kwana ne yake yanzu aka wanne kwana ne mafi kusa ga magana na biyu kenan sai a dauka akan cewa sai ka dauka akan cewa maniyin ya zubo ne a wanka na a kwana na me kwana na biyu ba sai kwana gane ke ba wannan ka'ida tana da muhimmanci sosai al'aslu idafatul hadithi ila aqrabi awqatihi wannan ka'idar kusan dai take da ka'ida ta a na zama'ir guda biyu idan suka haɗu a cikin kalima zamiri na baya da zamiri na me na gaba wanda suka san usulul fiqh sun san san me nake nihi a ka'ida sai a bada zamirin sai a aiki da zamiri wanda yake me mafi kusa ga ga sauran magana idan jumla ce na baya da na gaba sai a tsallawa maganar ta gaba akan zamiri wanda yake kusa gare ta shine al-aslu idafatu al-hadithi ila aqrabi awqatihi waje ba mu wani misali waje ba mu wani misali dan su ka'idodi amfanin su ne mutum ya iya ya iya istinbatun ya istinbatun hukunce hukunce ya iya tatbiqin su a ardul waqi' To, bari mu ɗauki wani misali. Tunda muna tare da mata, bari mu koma wajen mata. Yanzu, kin yi sallah ta azahar. Ko bari mu ɗauki misali na sallolin da suka yi kusa da kusa. Kin yi sallah ta magariba. Yanzu kin zo za ki yi sallah ta, me da suna? isha'i sai kika lura da ashe jini ya zubo ana gane da kyau ko kike kuma da arwalla guda ce kike da niyyar me kike da niyyar sallah in sai ki fara shakka wai shi shi wannan jinin ma tun kahin magariba ne ya zubo mini tun da ke bisan lokacin da ya zubo ba tun kahin magariba ne ya zubo mini ko kuma me hukun bayan magariba ne ya zubo in kun gane wannan ka'idar me za ta yi kenan al'asul idafatul hadithi ila akrabi awqati sai ta doka akan cewa wani lokaci ya zubo bayan sallar magariba haka tuzurai su ma san suna yawan wannan ruwan suna yawan zubo musu ko mazi na yawan zubo musu to shi ma irin wannan matsalar za ta iya faruwa da kai ta zo sallar isha'i sai kaga kaza to shin wai tun magariba ya zubo ko kuma dai bayan magariba ne ya zubo al-aslu idafatul hadithi ila aqrabi awqati ina al-yaqin la yazulu bi-shakk wannan shi ne kenan na'am malan yace wal aslu fil ashiya wal aslu fil ashiya al-jawaz illa in kana lil hasr dalilun dalla wal aslu fil ashiya al-jawaz asali ko ni halal ne illa in kana lil hasr dalilun dalla sai idan an samu dalilin da ya hana yanda ka'ida take a nasr shine al-aslu fil ashiya'i al-ibaha illa bi dalilin illa bi illa bi dalili al-hurma ko kuma illa al-aslu fil ashiya'i al-jawaz illa bi dalilin naqilin ay naqilin min al-jawaz ila at-tahrim al-aslu fil ashiya'i al-jawaz illa bi dalilin naqilin asali shine komi ya halatta wannan shi ake cewa al-ibahatul asliya kuma dalilin wannan kayyada shine fadin Allah madaukakin sarki huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila sama ai shine ya halitta muku duk abin da yake cikin ƙasa ya halitta muku kenan dan ku yi ne dan ku yi amfani da shi kenan al-aslu fil ashiya'i al-ibaha ko al-aslu fil ashiya'i al-jawaz muhimmancin wannan ka'idar shine in ka haddace wannan ka'idar duk abin da ka zo zaka sai dai wannan ka'idar ba ta da alaka da bangaren ibada domin shi bangaren ibada suke cewa al-aslu fil ibadati tawaqquf asali ibada ba za ka yi ba sai an ce kai asali ibada za ka kame ne sai an ce kai yana in ka zo da wata ibada ana neman ka kawo ne ka kawo dalilin da yake kai amma in ka zo za ka yi wani abu na duniya in wani yake maka haramun ne to kai ke bukatar ya ka maka ne ya ka maka dalili ana gani da kyau ku wani ya gani da wasu sabbin kaya sai ce kai ai sa wa'annan kayan haramun ne sai ka ce musu me addalilin kana cewa haramun ne domin al-aslu al-ibahatu sai ce maka a'a ai baka kayan ba da harir aka dunka su kenan yana da ni yana da dalili ana gane da ke ku ko kuma ka wani wannan kasuwancin haramun ne to kenan kai ke neman da ni adalin ka na haramun ne ah baka ga a cikin shi ba akwai algharar a cikin shi baka ga akwai riba ba to wannan ya kama ka dalili amma in wajen ibada ne to shi zai kama ka dalili ka gan shi yana wani wuridi ko yana wata nafila kika ce wani ne adalin ka na wannan nafilar ana gane da ke ku amma shi ba zai tambaye ka dalili ba misali akwai mas'ala ta maulidi duk shekara ai ana wannan wannan jarabar da kaji mutum ya ce maka a ka mishi dalilin da yake maulidi maulidi haramun ne ko maulidi bid'a ne to kai sai ka sashi a layin jahilai dan bai san ka'ida ba ta usul fiqh ka'ida shine a al-aslu fil ibadati at-tawaqquf wal aslu baqa'u 'ala al-asli ila ajli an-nafi asali shine ba za ka yi ba sai an ce kai tunda kai kenan sai ka ba mu dalilin da yake mi kai ana gani da kyau ku to wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam malam yace wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi al aslu fil abda'i wal luhumi asali game da nama game da al abda al abda shine al aura ta mace واللحوم da kuma nama wal nafs da rayuwa wal amwali da dukiya lil ma'sumi da mutunan da yake ma'sumu dam da mutunan da yake musulmi tahrimuha shine haramun hatta yaji al hillu hatta bayani wanda yake nuna halal yazo fafham ka gane ra'aka Allah Allah ya kula da kai ma yumannu daga abun da ba na Allah ya kare ka daga dukkanin abun da ba a so mai kamara ya nuna mun ci awa guda za mu tsaya mu tsaida kaɗan don saboda a raba darasin ya samu darasi uku ko biyu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك السلام عليكم ورحمه الله